من صفاته الأولى
to wannan kuma za ku ji tasharifin lahi wannan ɗaukaka ne da Allah ya wa annabin bi ma sammahu bi da abin da Allah ya ambaci annabi min asma'il husna a sunayensa kyawawa wa sabahu bi da abin da Allah ya sabata yi min sifatil ula da sabobinsa madaukaka قال القاري أبو الفرد وفقه الله تعالى
sai alƙali iyal uban malam falalu wafaqahu Allah ta'ala alƙali yace to mun fita daga wancan kuma za mu shiga wani bayanin saboda haka dai inji alƙali yace muna dai neman dace a gurin Allah Allah ya ba mu muwafaqa mu yi bayani irin yadda ya dace masu sauraro su saurara kuma Allah ya fahimtar da su gurgurdon fahimta ما أهرى هذا الفصل بفصول الباب الأول لانقراضه في سلك مرمونها ma a hara yace da ban kardadi hada da fasali wannan fasali ba bi husulul babul awwali da fasalin babun farko linkiradihi saboda hada yi fi silki da zazziri marmuni hana abin gama ta mhm.
وامتزاجه بأزب مئينها
wanda zajihi so nake na cudan yayi da azaba da zazzaka ma'ini hana da daɗin ruwanta mhm.
لكن لم يشرح الله الصدر للهداية إلى استنباله alƙalin ce a yanzu ne Allah ya hoye mu lagen lam yashra Allah da Allah bai ga- bai tsin kai da ni ba ya yalwa za mu gaji na lil hidayah daga shari'a ila isin ba da ya gano da shi amma daga baya yanzu Allah ya fahimtar da ni mhm.
ولا أنار الفكرة لاستكراج جوهره kaji yace wala anara ba har da kamun tunani na ba leksi garaji domin na fidda jawarin wannan fa- babin na والتقاده da kuma tsuntsun tota mhm.
إلا عند الكور في الفصل الذي قبله illa sai dai inda da fasali yayin da na rabu allazi qabla wannan tana da fasalin gabanin sa فرأينا أن نضيفه إليه ونجمع به شمله wala aina kuma sai nake ganin an nuribahu ilaihi yanzu na raba yi ga wancan ayyafi kuma yajma'u bihi shamlahu kuma kaga da wancan da wani din duk sai tara su فأعلم أن الله تعالى كس كثيرا من الأنبياء بكرامة قلعها عليهم من أسمائه ba lam ka ana sani ya kai dan uwa mai sauraro annan la ta'ala kaga la madaukakin sarki kasa kasiran Allah yake ba da yawa da yawa min al-anbiya daga annabawa Allah yake ba annabawa da yawa shine kasiran min al-anbiya ai bi karamatin da karama kala ha wanda Allah ya hadar musu ya musu kenkandi alaihim a gare su mhm.
من أسمائه daga cikin sunayensa كتسمية إسحاق وإسماعيل بأليم وحليم ka tasmiyati kamar yadda Allah ya ambaci annabi Isyaku da annabi Isma'ila da yace alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari Isma'ila wa Ishaqa ka gani wa basharahu bi gulamin halimin ko bashar nawo bi gulamin alimin Allah ya musu albihir bi alimin da yaro ne mai yawan sani halimin kuma yaro ne mai yawan sanyin hali mhm.
وإبراهيم بحليم Ima ne Ibrahim Allah ya ara masa hali ne. Tunda an ce inna Ibrahim li awawun haliyyab mai sanyin hali ne. Mhm.
ونوح Nuhu بشكور annabi Nuhu an ce innahu kana abdan shakura Allah ya ara masa shakur. Sunan Allah mai yawan godiya. Mhm.
وعيسى ويحيى ببر Amma da annabi Isa da annabi Yahya bi bar. Wa barran bi walidati wa barran bi walidayhi. To kaji yadda aka yi. Mhm.
وموسى بكريم وقوي idan ne Musa an baje da Karim wa qad ja'akum rasulun Karim ko kuma anna kaira man sajar da qawiyul lamin qawiyun mutun ne mai karfi kaji dalili kenan ويوسف بحفيظ عليم amma ya nabi Yusuf an kama yadda bi hafizin alim inni hafizin alim da ya faɗa وأيوب بصابر kuma annabi ayyuba Allah ya ara masa sabiri dan Qur'ani yace inna wajadnahu sabiran to ni'mal abdu innahu awwabun وإسماعيل بصادق الوعد ni ko annabi Isma'ila Allah ya ara masa sadiqal wadi saboda an ce wa kana sadiqal wadi wa kana rasulan nabiya
كما نلقى بذلك الكتاب العزيز من مواري ذكرهم kama na daga kamar yadda ya hurci bihi da zalika alkitabu littafin alqur'ani alaziz mabuwayi min mawari zikirin a guraren da ya kama sunayen annabawan duk an ambace su da haka وفضل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم
wafalala Allah ya fifita nabiyina wannan annabi namu Muhammadan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ala sayar al-anbiya da sauran annabawa wal azbiya da tatatu bi ziyarat al-ishqaqi da ƙarin ma tsaga masa dina wal asma'i ginin sunaye fil anba'i cikin labarai bi an halahu min fi kitabihi al-aziz dan Allah ya wa annabi ado halahu ado ado Allah ya masa bi kitabi al-aziz ga wannan littafi nasa mabuwai shine alqur'ani anan ne Allah ya wa annabin mu ado wa ala alfinati anbiya'ihi bi iddatin kaseera wa ala alzanati anbiya har yan annabawa da suka gabata da yawa fa inda Allah ya wa annabi ado gurin ya fi ƙarfin kirge bi iddatin kaseera ba guri ɗaya ba ba bi ba ba uku ba sai dai a faɗa abin da aka faɗa اجتمع لنا منها جملة بعد إيمال الفكر وإحرار الذكر isma lana ya tara gare mu min jumlatan jumla ba da imanin fikir bayan yin aiki da tunani wa hirarin zikiri da kuma halarto da ambato idh lam najin إذ لم نجد من جمع منها فوق sauran اسمين annabawan da suka shuɗe ba za fice ma suna ɗaya ko biyu min ulama yin musannifina ismaini baya fice biyu wa man faraga minha ولا من تفرغ فيها لتأليف فصلين wanda ma yayi kokari bai biya wallafa fasali guda biyu ba وحررنا منها في هذا الفصل نحو ثلاثين اسما amma alƙali ya ce mu hararna mun tato min abiya da lazil a wannan fasalin da akalla nawo salafi na izinin mun tato da annabi kamar suna talatin wannan sunaye talatin mun tsago su ne daga cikin sunayen Allah da sufofinsa ولعل الله تعالى كما ألهم إلى ما علم منها وحققه يتم النعمة wala Allah Allah ba da banza ba Allahu Allah arju muna sa rai min karamihi daga karamcin ubangiji annahu cewa kama alama kamar yadda Allah ya kimsa ya shirya ila ma alama zuwa ga abin da ya sanar mina daga cikinsa wa haƙaƙa ya tabbatar yutimmin ni'ima domin Allah ya cika sa mana ni'ima ya kamiluwa ya cika sa mana ita بإبانة ما لم يظهره لنا الآن ويفتح قلقه bayan da da bayyana malam yuzhiru lana abin da ba bayyana mana ba al'ana ayan waya ta galfatin kuma da bude ababen da aka kulle mana فمن أسمائه تعالى الحميد yana daga sunayen Allah madaukakin sarki fa alhamidu alhamidu sunan Allah ne kaji ma'anansa fa'ilin ne Wa sunan ma'a- Allah to na'am ومعناه ai المحمود ma'anansa almahmudu abin godiya li'annahu حمد نفسه وحمده عباده li'annahu domin cewa shi zati hamidan nafsu Allah tun fila gani ya gode wa kansa wa hamidahu ibadahu bayan sa ma suka gode masa saboda an ce wa in min shay'in illa yusabi bihamdi walakin la tabqahuna tasbihahu innahu kana haliman ghafura ويكون أيضا بمعنى الحامد wa لنفسه yakunu aidan yakan zama a karan kansa aidan har ila yau bi ma'ana alhamidu da yansu mai godiya ga kansa ولأعمال da الطاعات ayyuka kuma na da'a وسمى النبي صلى الله عليه وسلم محمدا وحمدا wasan ma kuma bayan Allah ya ambaci kansa da wannan suna to wasan ma Muhammadan kuma Allah ya ambaci annabi ma annabi Muhammadu Allah ya ambaci wannan annabi namu da Muhammadu da Ahmadu shi ma Allah ya ambace da wannan sunaye guda biyu Allah ya ara masa فمحمد بمعنى kaga محمود Muhammadu din abin da ake nufi ma'anarsa Mahamudu abin yabo kenan وكذا نعم وكذا وقع اسمه في زبور داود waka waka- waka za haka nan waka ismuhu sunan annabi din ya auku bi zuburi dauda a littattafan da aka sauke wa annabi dawuda dan aisha Mm.
وأحمد بمعنى أكبر من حمد وأجل من حمد wa ahmadu amma ahmadu din bi ma'ana ma'anansa akbar shi ne mafi girma manhumida ga wanda za a godewa wa ajalli shi ne abin girmamawa manhumida ga wanda za a godewa Mm.
وقد أشار إلى نحو هذا حسان بقوله to gaji wa kada shara ila nawi haza sai mana nuni da misalin haka hassanu dan sabiti dan manzari dan harama al'ansari al-nijari mutumin madina kuma dan kabilan bane nijar ya rayu ne ko wasa lasa fauqahu min abaihi uku daga iyayensa kullu wahidan miyata wa ihrina duk daga kakanninsa guda uku na samansa kowa shekara ɗari da ahirin yake kakansa na uku ma shekaransa ɗari da ahirin kakansa na biyu ma shekara ɗari da ahirin kakansa na farko ma shekara ɗari da ahirin yake ko da aisha hasanu sittin na fil islam sittin na fil jahiliya shi ma da ya zo kansa ɗari da ahirin yake kakansa na biyu shekara ɗari da ahirin kakansa na farko shekara ɗari da ahirin na biyu ɗari da ahirin babansa ma shekaransa ɗari da ahirin shi ma da ya zo duniya kafirci shekara sittin yake a musulunci ya yi sittin saboda ka san shi mai waka ne kaga idan ya zo baiti zai kafa kayansa irin yadda yake so wanda kakansa ya yi sittin kakansa na biyu ya yi sittin babansa ya yi sittin shi ya yi kakansa ya ɗari da ahirin kakansa na biyu ya ɗari da ahirin babansa ya ɗari da ahirin shi kuma ya yi shekara ɗari da ahirin ai wannan abin akwai wani hikima na Allah to kaji da dai a duniya kenan kaji
وشق له من اسمه ليجله فذو الأرك محمود وهذا محمد
Hazan ibn Zabit abin da ya faɗa kenan haƙin annabin yana cewa wa shaqa lahu ta'ala Allah ne ya tsaga lahu ga wannan annabi namu min izini daga sunansa li jallahu ay li azimahu dan ya girmama shi yasa Allah ya tsaga masa suna daga nasa fadul arhi kaga yi ubangijin al'ari mahamudun sunansa kenan Allah wa haza shi kuma ga annabin yana zaune sai ce muhammadu shi kuma wannan sunansa muhammadu haka yi wa annabi kirari wa min asma'ihi ta'ala ar-ra'ufur rahim amma sunayen Allah madaukakin sarki to akwai ra'uhun rahimu eh a sunayen Allah akwai ra'uhun akwai rahimu wa huma bi ma'ana mutaqaribin ai da ra'uhun nan da rahimu ma'anan nasa duk kusan ɗaya ne ba bambanci da in ma da bambancin ba yawa وسماه في كتابه بذلك وسماه كما أن أنبتيه مع النبي في كتابه على تابنز بذلك لمن سنة رؤوه الرحيم فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم توبة كنان آية ندري دا أهرن دا تقص أتوبة الله يفدا هكا ومن أسمائه تعالى الحق المبين yana daga sunayen Allah haƙul mubinin sunayen Allah ne wa ma'ana ومعنى الحق ai الموجود ma'anan haƙidin almawjudu wanda yake samun man dawama والمتحقق أمره wanda yake tabbatar da lamarinsa وكذلك haka المبين nan da aka ce mubinin hima أي البين أمره وإلهيته wanda al'amarinsa yake mabayyani kuma ilahiyatu da allantakansa بان وأبان بمعنى واحد kaga bana da wa abana bi ma'ana wahidan duk ma'anan su ɗaya ne babu bambanci ويكون بمعنى المبين لعباده أمر دينهم ومآدهم wa yakunu bi ma'ana yana zuwa da ma'anan mubinu libadihi ga bayansa yana bayyana bayansa amru dinim lamarin addininsu wa ma'adim da kuma makomansu wasan ma وسمى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في كتابه
sabi wa zaman nabi an amince wannan annabi namu sallallahu alaihi wa sallam bizalika da wannan bi kitabi a littafin sa fa qala حتى جاءهم الحق ورسول مبين ka ji abin da annabi ya faɗa hada jahum alhaq har gaskiya ta zo masa wa rasulun da manzo mubinin a bayyane وقال وقل إني أنا النذير المبين وقال ina ji kulga ya musu inni ana nazirun mubin وقال جاءكم الحق
Mm.
وقال فقد كذبوا بالحق لما جاءهم Mm.
قيل محمد ai wani kaunin aka ce annabin namu ake nufi وقيل Wani القرآن malaman suka ce ko alqur'ani ne ومعناه هنا رد الباطل Allah nan zari dilbaɗiri ne mai gaskiya والمتحقق صدقه وأمره ai abin da ake nufi wani mutane wanda aka tabbatar da sai daga gaskatawa ta sa wa amurho da umarninsa وهو بمعنى الأول ai dukkan su sun juyo sun zo da ma'anan farko والمبين ال... والمبين والمبين البين أمره ورسالته almubinu dinnan albayyinu dinnan walmubinu abin da ake nufi al'albayyin amru mai bayyana lamarinsa ne wa risalatu da manzancinsa awil mubayyinu anillahi ta'ala ma ba'athahu bihi awil mubayyinu ko kuma a ya zama mai bayyanawa ne anillahi daga Allah ma ba'athahu bihi na abinda Allah ya koyi min amri risala daga lamarin manzanci li ta'lim al'umma domin al'umma su sani ginawan gini ala anna bana muta ba'adan domin a bana dinnan dan a bayyana mana ne kama qala ta'ala litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun wa min asma'ihi ta'ala an-nur a sunayen Allah akwai nuru akwai nuru ma'anahum wa ma'anahu dhun-nur kuma ba ubangijin haske ne ai ay khaliquhu ai mahalicin haske din ne ai aw munawwiru samawati wal ardi bil anwar mana wuri ko zargin da yake haskaka a zama waje sannan nan bakwai wal ardi da ƙasar nan bakwai bil anwari da haskan ka ne wa munawwiru qulubil mu'minina bil hidayah mana wuri zargin da yake haskaka zuciyar mumanai dil hidaya da ba su hiriya wa sammahu nura amma wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambace nuran da haske wa qala ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin kai faƙala yake ja ku min Allah nurun ga dai haske ya zo muku a gurin Allah wannan karatun da kaga ana muku anan ai haske ne kawai kitabun bihin kuma amma ya Allah yana nufin Qur'ani ne to ga yana littafi mai haske ya zo ila muhammadun wa ila alquran wannan malaman suka ce a annaba yake nufi da wannan hasken to da haka duk wanda ya tsinci kansa a duhu ya ji ga haske tunda da yanci annabi ne haske so jama'a shiga haske mana
wa qala fihi wa sirajan munira
dan ana faɗa sirajan munira din سمي بذلك لوضوح أمره وبيان نبوته وتنوير قلوب المؤمنين والعارفين بما جاء به to kaji sai ma laifin sun ne bizalika an ambata da haka ne liyuriya amri domin a bayyana lamarinsa wa bayanin nubuwaji da bayanin annabcinsa wata nuwiri qulubul mu'mini da hanka ga zuciyar mu ne maza wal arifin da masana bima ja'a bihi da abinda annabi ya zo da shi ومن أسمائه تعالى الشهيد ya zo daga sunayen Allah wanda ake kira a shahidu suna ne daga sunayen Allah ومعناه العالم ai ma'anan shahidin al'alimin sun gine masani ga ayyukan bawa zahirin bayi ga baɗinin su baki ɗaya.
وقيل الشاهد على عباده يوم القيامة Wasu malaman suka ce a sarki ne mai bada heda. Ala ibadihi ga bayinsa ranar gobe kiyama Allah yana bada heda akan kowa. Mm.
وسماه شهيدا Sai وشاهدا Allah ya ambace da shahida mai bada heda wa shahida da mai shaidawa.
فقال إنا أرسلناك شهيدا Dan Allah yana cewa ai na mu ya arzalla ga maka aika kai shahida mai bada heda. Mm.
وقال ويكون الرسول عليكم شهيدا
kaji waya kunu wasu malaman suka ce a rasulu wannan annabi ya kasance a kuma gare ku mai ba da shaida ne Mm.
وهو بمعنى الأول ya zo da ma'anan farko ومن أسمائه تعالى الكريم amma sunayen Allah sunan annabi ya zo da karim karimi karimi sunan annabi ne Mm.
معناه الكثير Ai, الخير annabi mai yawan alkhairi ne mai yawan alkhairi ba iya lissafa alkhairin da wanda ka sani da wanda baka sani ba da wanda ka ji da wanda baka ji ba Allah shi ne masani da alkhairin da annabi yake aikatawa Mm.
وقيل المفرد sai wa- wato wani malaman suka ji al-muhlilu mabibici kenan وقيل العفو wasu ga ji a mai yawan rangwame dai وقيل العلي wasu ga ji a madaukaki kenan وفي الحديث المروي في أسمائه تعالى الأكرم to gaji a hadisin da aka rawaito a sunayen Allah an rawaito da alakaramu mai yawan karamci وسماه تعالى كريما بقوله
gaji dan Allah ya ambaci annabi da karimi bi qaulihi da faɗa sa wace ce إنه لقول رسول كريم inna wala qawlu rasul faɗan manzo ne mai karamci kila قيل محمد وقيل wani جبريل kaula aka ja annabi ne wani kuna aka ja a tawilin da malamai suka yi ana ganin jibrilu ne Allah din dai ne masani Mm.
وقال صلى الله عليه وسلم
shugaba yana cewa
أنا أكرم ولد آدم ولا فكر ana akram walad adam yana cewa wala fakara wa ma'anil ismi sahihatun fi haqqihi sallallahu alaihi wa sallam
ma'ana sai ma ya gaya mana ai isin wannan suna ingantacce to ya zo a haƙƙin wannan annabi namu annabin Allah annabi Muhammadu
wa min asma'ihi ta'ala al-azim sunayen Allah ba akwai alazim sunan Allah ne shine ma na kusan na gare ko alwarif ar-rashid ko al-sabur to yake na akwai alazim a sunan Allah kamar yadda yazo a cikin kursi na wa ma'anahu al-jalilu sha'ani kaji abin da ake nufi da al'aziz din jalil sarki ne mai mai girman sha'ani alladhi kullu shay'in dunahu
wanda kowane abu kuma bayan sai shi shine ma'ana al'azim din gaji al'azim sarki mai girman sha'ani komai yana bayan ya zama ka baku wurin sa dubu bakwai a yi kuna yi wanda har duniya za ta tayi ta kawo kan kwashin sunayen Allah muka baku idan al'azimu muka baku a yi وقال في النبي صلى الله عليه وسلم ya ba haƙin annabi yana cewa وإنك لعلى خلق Allah ya عظيم yi naka cewa kai la kuligin kana kan ɗabi'a azim mai girma haka Allah ya gaya masa ووقع في أول سبر من التوراة عن إسماعيل wa wato ya aukun jimalin yana ba mu labari a farko a takardar a taura shine wato ya auku bi awwal safarin farkon takardar daftara kenan na taura malamai suka ce a safariya an isma'ila ga annabi isma'ila ka san yi gadan littafin ya to amma abin da ake nufi a nan dole sai an yi bincike sosai hima a magana da malamin ya faɗa saboda kwakwa yana bukata nan gurin to mu je ja karatun mu je وسيلد عظيما لأمة عظيما san ba za a koma kaɗan wa ƙala fi nabi sallallahu alaihi wasallam wa innaka la ala kulli in azim gaba kaɗan نعم ووقع في أول سبر من التوراة عن إسماعيل to shi abin da ake nufi a nan a farkon littafin a taura da ake ba da labarin annabi isma'ila ka san ya taura ya ba da labarin annabi isma'ila amma abin da ake nufi wai ba a taurar ne fa ya sauka ga annabi isma'ila ba a'a a zamanin annabi isma'ila ai ba ma maganin annabi musa tsakanin annabi isma'ila da annabi isiyaka ma fa shekara sha biyar ne bayan nan fa tukun aka haifa annabi isiyaka ana nan ana nan ana nan annabi isiyaka ya haifi annabi yaquba annabi yaquba ya haifi ayansa goma sha ɗaya daga nan abin da ya faru ya faru ga annabi yusufa suka koma misira gaba ɗaya to ana nan a misira suna tayihuwa suna tayihuwa bayan annabi yusufa ya bar duniya da shekara ɗari uku aka haifa annabi musa to sannan da aka haifa annabi Musa ba tukun bayan annabi Musa ya zo duniya shekara goma ya gidan shekara talatin ya gidan Fir'auna ya yi goma a Madayana da ya dawo yana karawa da Fir'auna shekara talatin ya yi tamanin to yi kenan idan ka gama talatin nan da wancan arba'in din ba saba'in ba to sai da ya kai shekara saba'in Fir'auna ya rasu daga baya gaba ya tauran sai anan ya samu a tauran tsakanin annabi Ibrahim kuma da annabi Musa shekara dubu ne akwai tazara to saboda haka sai ba wai a tauran ga annabi isma'il wai annabi isma'il karka ce ko ya rige a taura labarin dai da ake bayarwa a taura a sa na wannan annabi kamar yadda qur'ani a sa mana na annabi dauda a sa mana na annabi nuhu to a wannan labarin da aka fi bayarwa a qur'ani a da aka zo kan maganan annabi isma'ila to anan ake magana ina fata kun fahimta sai aka ce da annabi wannan isma'ila wasa da sannu talidu aziman za ka aifi yaro babba li'ummatin azimatin ga al'umma mai girma
فهو عظيم وعلى خلق عظيم da kaji eh fa huwa azimun shi annabi mai girma ne a zatin jikinsa wa ala kurukin azim kuma yana kan ɗabi'u masu girma ومن أسمائه تعالى الجبار yana daga sunayen Allah aljabaru sarki mai ɗora karaya ko ka ce sarki mai tilasta wa bayi haka ake fassara aljabaru ومعناه المصلح ai ma'anansa mai ɗora karaya kenan mai gyara musulai gyara shi ne ma'anan aljabaru sarki mai ɗora karaya wakila ai alƙahiru wani kauna ga ce mai tilasta wa bayi ne mai tilasta mai rinjaye akan bayi wakila al'aliyu al'azimu sha'ani ai ana nabin madaukaki ne mai girman sha'ani wakila al'mutakabbiru ai ana nabin mai daraja mai girma وسمي النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب داود بجبار
an bashi wannan annabi namu a littafin annaba dauda shi ne zabura an ambace da bijabiyarin an ambace da haka فقال تكلت أيها الجبار سيفك aka je faƙala aka je ta kalla karatiya ayyuhal jabbaru ya kai wannan annabi sai baka takobanka ga kafirawa فإننا موسك وشرائعك مقرونة بهيبة fa يمينك inna namu saka kaga sirrin da Allah ya baka to wa shari'a daga da shari'arka makarunatan abin rabanyawa ne biya yi bace ne ku da kwarjinin damanka mhm.
ومعناه في حق النبي صلى الله عليه وسلم
ma'anansa ya zo a haƙin wannan annabi namu mhm.
إما لإصلاحه الأمة بالهداية والتعليم أو لقهره أعداءه in ma ko kuma li filahi abin da yasa aka ji aljabara ko dan gyarawa ga al'umman sa bil hidayati wajen hiriya wa talimu da ilimtar da su auli ƙari ko saboda rinjayar da a da ahu makiyansa aka faɗa haka أو لألو منزلته على البشر وعظيم قدره Awu ko kuma li uluwi saboda ɗaukakan manzilaci matsayinsa alal bahir ga mutane wa azimi da girman kadarihi darajarsa ونفى عنه تعالى في القرآن جبرية التكبر التي لا تليق به kuma Allah madaukakin sarki ya kore a cikin alkur'ani wato jabr ya wal kibri ba a so mutum ya dinga zama wato wannan girmamawan allazi la dalilu bai kamata mutum ya rataya wa kansa ba mhm.
فقال وما أنت عليهم بجبير wanda aka kore masa alkur'ani kenan mhm.
ومن أسمائه تعالى الخبير a sunayen Allah akwai sarki mai bada labari ga bayin abin da suka yi a boye da wanda suka yi a bayyane mhm.
ومعناه المطلع بكل شيء العالم بحقيقته
ai ma'ana ta sa almadaliyu sarki mai tsinkaye bi kuni da kasancewa shai na wani abu al'alimu masani ne bi haƙiƙaji ga haƙiƙanin mahir yadda abin yake mhm.
وقيل معناه المخبر ai ma'anansa din almukbiru mai ba da labari ne وقال تع- وقال الله تعالى
Mhm.
الرحمن فاسأل به كبيرا
Mhm.
قال لقاري بكر بن العلاء المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم
wanda ya mana wannan bayani alƙari ne bakar ɗan alayi sunansa bakar ɗan muhammad ɗan ziyada mutumin birnin kusheri ne yana daga 'ya'yan imrana ɗan husaini wanda mala'iku suke musabiya da shi imrana ɗan husaini to yi kuma bakar ɗan alayi na sabarsa ɗaya da imrana ɗan husaini yana daga 'ya'yansa ka san ya yi wafati hijira yana shekara ɗari uku da arba'in da hudu allah ya karɓi ransa to kaji bakar ɗan alayi yana faɗa mana mhm.
المأمور بالسؤال غير النبي صلى الله عليه وسلم
wanda aka yi umarni da ya tambaya din kaga in ji alƙali ya ce ai ba annabi bane wal mas'ulu والمسؤول الكبير هو النبي صلى الله عليه وسلم
wal mas'ulu wanda za a tambaya al kabiru wanda zai bada labari huwa annabi shi ne ba annabi sallallahu alaihi wa sallama Mhm.
وقال غيره بل السائل النبي صلى الله عليه وسلم
sai wasu malaman suka ce da mu a'a lamarin ba haka yake ba shi dai mai tambayan annabi ne to amma duk inda gajan shi annabi ya tambaya abu to fa Allah zai roƙa shi wal mas'ulu والمسؤول هو الله تعالى wanda kuma aka roƙan shi ne Allah nan daraja ne kan daraja Mhm.
فالنبي كبير بالوجهين المذكورين
fannabi wannan annabi namu kabirin shine mai bada labari bil wajahin ga ɗayan fuskoki guda biyu المذكورين وان دمك أنبتا مكو لأنه عالم على غاية من العلم بما علمه الله من مطلول علمه وعظيم معرفته
لأنه شوائي عالم أنه مسني على غاية كيوا متقا من العلم السني bima allamahu Allah ga abin da Allah ya sanar da shi min makamuni daga tarkatacce ilmihi na sanin wa azimi da girman ma'arifati sanin sa da Allah mukbirun li ummatihi bima uzila lahu fi ilamihim bihi kuma gannan wa mukbirun ana labartawa li ummati ga al'umma ta sa bima uzina da abin da aka halatta masa lahu fi ilamin bihi shine sanar da su wa min asma'ihi ta'ala al-fatahu yana daga sunayen Allah fa al-fatahu sunayen Allah ne hima ma'anahu al-hakimu baina ibadihi kaga abin da ake yi da al-fatahu to zargi ne mai hukunci tsakankanin bayinsa
aw fatihu abwabir rizqi war rahama au ko kuma fatihu zargi mai bude kofofin arziki alwa'il kalge da nau'i na halitta war rahama da kofofin rahama wal mungaliki min umurihim alaihim wal mungaliki na wanda da zama daga an kulle musu min umurihim daga al'amuransu alaihim zuwa gare su au ya fitahu qulubahum wa basairahum bima'rifati la au ko kuma ya fitahu Allah zai bude qulubahum zukatansu wa basaruhum da basiran su ganin zuci lima da laki domin su san gaskiya wa yakunu ayran bi ma'anan nasiri kuma ila yau yakan zo da ma'ana nasir annasir na mai taimako ka kaulihi ka ta'ala.
qawlihi ta'ala in tastaftihu faqad ja'akumul fatahu Mm.
ay in tastanfiru faqad ja'akumun ai nasaru bazara da in tastansiru in kun nemi nasara to fa kada hakika ja kuma nasara nasara za ta zake muku Mm.
وقيل معناه مبتدئ الفتح والنصر ai wani kaulin ma'anansa mai mabudin wato fatahi ne wa nasara da nasara Mm.
وسمى الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالفاتح
kaji kamar Allah ta'ala Allah ya ambaci wannan annabi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ambace bil fati da fati a hadisin Isra'i hadisin yana da tsawo anan aka ambace da fati من رواية الربيع بن أنس عن أبي العالية وغيره عن أبي هريرة رضي الله ya عنه bo daga ruwayan Rabi dan Anas wanda ya ji daga Aba Aliya wa gairihi da waninsa daga kuma Abi Huraira وفيه من قول الله تعالى وجعلتك فاتحا وخاتما kaga ya zuwa faɗan Allah madaukakin sarki Allah ya ce mun sanya ka fatihan kai ne mai mabudi wa katiman kai ne mai marifi Mm.
وفيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم
kaji ya zo daga faɗan wannan annabi namu sallallahu alaihi wasallam annabi yana cewa في ثنائه على ربه وتعديد مراتبه
a cikin yaban da annabi yake yi ala rabbihi ga mahalicinsa wa tadili da kuma lissafuwa maratibihi na darajoji darajoji da Allah ya masa da matsayin godiya Mm.
ورفع لي ذكري annabi ya ce kuma ga na irin darajar da Allah ya mun Allah ya daga ambatona din da ka je la ilaha illallah za ka je an ce bayan mun faɗa baki ko mu yi aikace za ka je an ɗan kaka ambatonsa ba za ka jin komai ba sai dai sunan annabin Allah Kai Allah mun gode maka yanzu a lardin nan baka jin komai sai dai ka ji ana jinjina wa shugaba Allah ne ya yarda da haka Allah mun gode malaman da suka dora mu wannan hanya da iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da Allah ya maida mu muna kan wannan tabarki ba wayo ba dabara Mm.
وجعل فات وجعلني فاتحا وكاتما Allah ya ji Allah ya sanya ni fatiya ni ne mabudi ne na alkhairi wa katiban ko wani mai kulli ko kuma cika bakon annabawa Mm.
فيكون الفاتح لبصائرهم بمعرفة الحج والإيمان بالله malamai suka ce fatihu din nan huna bi ma'ana alhakim aw alfatihu li abwabir rahama ala ummati alfatihu da ka fada li basairihim abu da basiran su lima da fadil haƙi ga ganin gaskiya wal imani billah gaban gaskiya ga Allah al'ummata annaba su bada gaskiya ga Allah au yawwa aw inna sirril haqqi ko kuma mai taimako akan gaskiya aw il mutadi bi hidayatil ummati ko kuma saboda fararwa ga shirye da al'umma aw il mubaddal muqaddad fil anbiya ko bada ko wanda aka fara al muqaddam shi ake gabatar yi fil anbiya ga annabawa wala katimi lahum kama qala sallallahu alaihi wa sallam
wal katimi lahum shine cikamakon annabawan kama kala sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi yake faɗa kuntu awwala al-anbiya fil khalqi wa akhirahum fil ba'th annabi yake kuntu awwalul anbiya shine fa barkon annabawa fil khalqi a halitta ma shi fara Allah ya fara halitta wa akiru ma wajen aike annabi yace shi ne wajen ƙarfi a aike wa min asma'ihi ta'ala fil hadisi ash-shakur a sunayen Allah madaukakin sarki ya zo daga hadisi ana kiran Allah da ash-shakuru wa ma'anahu al-musibu ala al-amal al-qalil ai ma'anan shakuru din sarki mai kyakkyawan zakayya ga aiki kankani shine shakuru mai kyakkyawan zakayya ya baka gwaggwaban lada ga aiki kankani wanda bai kai a gani ba wa qila al-musli ala al-muti'in ai wasu malaman suka ce a'a shakuru din ai almusuni ne kyakkyawan sakayya ne ga wanda suka nuna wa Allah da'a ووصف بذلك نبيه نوحا عليه السلام wannan ne aka saboda annabin Allah annabi Nuhu sunansa Abdul Gafaru فقال إنه كان عبدا شكورا
kaji sai aka ce innahu kana abdan shakura da aka aka saboda annabi Nuhu وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك
faga da haƙiƙa wasu ba nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya saboda mana kansa bi zalika hima da wannan sifa فقال أفلا أكون عبدا شكورا
ta annabi ya ce a bala a ƙuri yanzu a yi ummina aisha in ji annabi ya ce yanzu a yi ba zan zama bawa mai yawan godiya ga Allah ba أيمو تعرفا بنعم ربي ai da danga furici mana da nema da Allah ya mun arifan بقدر ذلك مثنيا عليه arifan ina ma ina mai sanarwa da wannan daraja da Allah ya mun musulmiyan ina yabo alaihi a gare bi lisani wa janani da har yana da zuciyata in ji wannan annabi namu مجحدا نوتي من زيادة من ذلك kaji ba da banza ba dan na zuba kokari a kaina min zalika li qawlihi ta'ala لئن شكرتم لأزيدنكم
abin da ya zo kenan a qur'ani ومن أسمائه تعالى العليم Yam a sunayen Allah akwai al'alim wa huwa al'alim al-hakim kenan da والعلام Allah mu sarki masani وعالم الغيب والشهادة sarki masanin gaibu gaibu wa shahada mai shaida aikin bayi ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم kuma Allah ya saboda wannan annabi namu shi ma bil ilmi da sani Allah ya saboda annabi Muhammadu
وقاسه بمزية منه kuma Allah yake bai da maziya ƙarin darajoji a gare Allah قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما
قال هكا الله يا فدا وعلمك ما لم تكن تعلم من المعارف الدينية والعوارف اليقينية وكان فضل الله عليك عظيم وانا فضل الله جل الله أقول كم يجرم يا النبي الله وقال ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون كاجي هذا الله يا فدا فا أحكي وانا النبي نعم نعم ومن أسمائه تعالى الأول والآخر ya zo a sunayen Allah akwai lawwalu akwai akiru duk sun zo daga sunayen Allah akwai lawwalu akwai akiru Mhm.
ومعناهما ai ma'ana ta su ai ma'anan su ya aka yi السابق للأشياء قبل وجودها والباقي بعد فنائها ai ma'ana ta sa azabi lillahi ya yi sarki ne ne ritsan rigaye ga abubuwa qabla wujudiha tun gabanin samuwar da su tun fil azal wal baqi wanzazze ba da fana'iya bayan karewan abubuwan shine kullum man alaiha fan wai baki waje rabbika zul jalali wal ikrami wa tahqiquhu annahu laysa lahu awwal wa la amma akhiru abin da aka tabbatar ba yi da farkon faruwa ba yi da kuma ƙarshen karewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam
shugaba annabi yana cewa
كنت أول الأنبياء في الخلق وآخرهم في البعث annabi ya ce kunta awwalal anbiya ni ne fa farkon halitta ji annabi fi kalki fi badai alimul kalki tun ana yan alim halitta wa akirum annabi ya ce ni ne karyan su fil basi a tayin kiyama mhm, a aikowa mhm.
وفسر بهذا قوله تعالى
Mhm.
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن قوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
haka Allah ya faɗa faƙaddama فقدم محمدا صلى الله عليه وسلم
Mhm, shugaba Allah ya ce faƙaddama Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce amma mun gabatar a cikinsu wanda muka sa ya zama shugaba muka fa kama sunansa Allah ya ce Muhammad mun kama sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine muqaddami وقد أشار إلى نحو منه عمر بن الخطاب رضي الله عنه kada ashara hakika an mana nuni fi nahu minhu ga misalin haka ga sai na Umar dan Haddab radiyallahu anhu yana cewa ومنه قوله Mm.
نحن الآخرون السابقون yana ce na lal akiruna mu ne na ƙarya ne azabiquna amma mu ne farkon wanda zamu shiga aljanna wannan al'umma وقوله أنا أول من تنشق الأرض عنه وأول من يدخل الجنة Mm.
وأول شافع وأول مشفع وهو أكاتم النبيين وآخر الرسل صلى الله عليه وسلم
kaji ne shi ne sakamakon annabawa shi ne akin rusul ƙarshen manzanni shugaba sallallahu alaihi wasallam
ومن أسمائه تعالى القوي a sunayen Allah kuma alƙawiyu akwai sunan Allah alƙawiyu me ake nufi وذو القوة المتين da kuma zo kuwatul matiyan ومعناه ai القادر ma'anan sa alƙadir kam alƙudratul kamil alquwwati وقد وصفه الله تعالى بذلك da wannan ne Allah ya sufata annaban mu فقال ذي قوة عند ذي العرش مكين قيل محمد وقيل جبريل ومن أسمائه تعالى الصادق في الحديث المعثور Ya zo daga sunayen Allah akwai salihu a cikin hadisin da aka rawaito.
ورد في الحديث أيضا اسمه صلى الله عليه وسلم من صادق المصدوق Kaji. Sunayen sa ya zo da salihu da masaduki duk sunan annaba ne.
ومن أسمائه تعالى الولي والمولى A sunayen Allah akwai wali, Allah wali allazina amanu. Akwai mallafa Allah huwa al-wali. Ko kuma huwa al-wali al-hamidu. Wal maula kuma akwai maula ni'mal mauliya wa ni'mal nasir wa ma'anahuma ومعناهما ai الناصر ma'anan maula ɗin ai ne taimako وقد قال الله تعالى
Allah madaukakin sarki yana faɗa cikin alkur'ani mai girma إنما وليكم الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم
shugaba annabi yana cewa أنا ولي كل مؤمن وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم
shugaba ya faɗa ruwayan turmus yana cewa من كنت مولاه فعلي مولاه duk wanda yake neman ubangida ya zai rike sai da na ali ubangida ومن أسمائه تعالى العفو kaji a sunan Allah akwai al'uhu mai yawan rangwami sarki mai yawan rangwami ga bayi ومعناه ai السفوه ma'ana ta sahi ne kau da kai sai kai laifi da yawa duk lokacin da ka ji an cewa na an kama ya laifi ɗaya to sau uku ya abin eh ran da kaga asirin ya tono Allah sai ya kyale rana ɗaya kai abin a kama ka ba a yi ko zaza ne aka ce an kama wane to ba yau ya fara ba an dade yana yi ko zina ne aka ce an kama wane an kau da kai sa ɗaya annabi duk Allah ba zai kama ka ba shine al'ahu da mai rangwami eh in kaga abin ya bayyana to abin an yi nisa da yi ka yi sifar ubangiji وقد وصف الله تعالى بهذا نبيه في القرآن والتوراة kuma Allah ya sifata wannan annabi namu da wannan sifa fil qur'ani al qur'ani da kuma at-taura وأمره بالعفو فقال kuma an umarci annabi da hima ya dinga rangwami faqala sai Allah ya ce da hi خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين haka Allah ya gaya masa وقال فاعف عنهم واصفا وقال له sai جبريل jibril ya ce da hi وقد سأله عن قوله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال أن تعفو عمن ظلمك
aka ce kai rangwami ga wanda ya zalunce ka ya annabin Allah وقال في التوراة والإنجيل في الحديث المشهور في صفته ليس بفز ولا غليظ sannan ba mai kaurarawa bane ba mai kekahewa bane walakin يعفو ويصفح annabi yana rangwame kuma yana kawai da kai kun ji halin annabin mu ومن أسمائه تعالى الهادي
kaji sunan Allah akwai hadi wa huwa وهو بمعنى توفيق الله لمن أراد من عباده
wa huwa abin da ake nufi da hadi tawfiqullahi ba da datan Allah ne liman arada Allah ga wanda Allah yake nufi min ibadihi daga cikin bayan ya bayi dace sai ya bashi eh sai ga Allah ya ba da dacen وبمعنى الدلالة وبمعنى الدلالة ai والدعاء ma'anan hadi din adalala shiriya ne wadduwa da addu'a قال الله تعالى
Allah yana faɗa cikin alƙur'ani mai girma والله يدعو إلى دير السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم wallahu ya da'u Allah ba yana kira ku amatar karge bi duwa il haq bi da wa da kira na gaskiya ila darin salam ku zo gidan aminci darul lahi gidan aminci allati fi ya ru'yatu dan anan za a samu ganin zaci allati ya azamul maram shine mafi girman abun buri ai daru yusrimu lahu fi gidan da Allah zai aminta da kowa daga cikin sai ya ga wa malaikatu alaman fiha bi waje dawami da fuska ta dawama au darus salam wanda ko kuma gidan aminci ne min al'afa ce gabarin masihu wa ya hadi Allah ya kan shirya bi tofiki da bada dace man ya shawo da wanda ya so daga cikin bayansa sai kaga Allah ya hire da shi ila siratin mustaqim ga tabarki madaidaici idan mu an tafiye mu sai mu ce shi ne dace ka zo ka zauna ka dinga kama sunan annabi Allah ya baka annabi shi ne ta barke madaidaicin ayi a baka manzon Allah ka ji kullum kana tare da annabin Allah ka gan ka dinga jin ganin kwarjinin manzon Allah ka ji jikin ka yana digan ka yana tashi a kama sunan annabi ka je kana jin wani yim yim to ka garin da ka fara jin haka shi kenan shine siratul mustaqim eh abin da ake nema kenan Allah mun gode ma kana wannan kana zaune a wuni ana kama sunan annabi wane mutum ai ko da zaka je lahira za a ganka za a sha mamaki ya ai mutum yana tare da masoyi soyayya shi yake haifar da haka to Allah mun gode maka
وأصل للجميع من ai الميل dukkanin jami'i dinnan minal maili daga karkacewa wakila وقيل في توسير طه إنه يا داهر يا هادي ya zo a cikin tafsirin dahe innahu ya dahiru ya hadi يعني النبي صلى الله عليه وسلم
ya ani ana nufin wannan annabin namu dai وقال تعالى له وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وقال فيه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فالله تعالى مقتص بالمعنى الأول kaji Allah ta'ala muku tafi yalla yake bada ma'anan farko قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء Mm, Allah ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shari'a tana hannun Allah bi ma'ana نعم وبمعنى الدلالة يطلق على غيره تعالى kaji dilalan nan ya zo ga wani Allah madaukakin sarki Mm.
ومن أسمائه تعالى المؤمن Mm, kaji a sunan Allah akwai mu'minu akwai muhaiminu Mhm.
قيل هما بمعنى واحد Idan ana ganin sun zo da ma'ana daya Mhm.
فمعنى المؤمن في حقه تعالى المصدق وأنه عباده
kaji ma'ana mu'minu din ya ki da Allah hakkin sa Allah madaukakin sarki Almasa- as- almasaduku wa da ibade ne gaskata alƙawarin bayinsa ne Mhm.
والمصدق قوله الحق الحق kuma mai gaskata faɗin sa na gaskiya ko wa rabbik samai wal ardi innahu la haqqun kenan والمصدق لعباده المؤمنين ورسله
kaji wal masdiqu mai gaskatawa li ibadi da mu'mina ga bayin sa na mu'minai kamar kace rijalan saddaqu ma ahadullah alaihi wa rusulihi da manzannan sa bala ta shi banna Allah muklihu wa'adihi rusuli وقيل الموحد نفسه nabzahu kaji mai gaskata kansa ne shahidallahu annahu la ilaha illa huwa kenan ko kuma innani ana Allah la ilaha illa ana وقيل المؤمن عباده في الدنيا من ظلمه wakila wani kaunin almu'aminu mai amintar da bayinsa fi duniya duniya min zulmihi daga cikin zalunci ko kuma daga cikin zaluntan da za a yi musu ko a duhun huna والمؤمنين في الآخرة من عذابه Allah kuma zai amintar da su gabarin azaba ta sa وقيل المهيمن بمعنى العليم ai abin da ake nufi da muhaiminu din ma'anansa al'aminu amintaccen sarki ne amintar da bayinsa مصغر منه an yi masa tasgiri ne فقلبت الهمزة هاء sai aka canja alhamza din da ha وقد قيل إن قولهم في الدعاء آمين wasu malamai suka ce yayin addu'a yayin da za a ce amin إنه اسم من أسماء الله تعالى
ai amin din nan ai sunaye ne daga sunayen Allah ومعناه معنى المؤمن ai yana zuwa da ma'anar muminihi ma amin din وقيل المهيمن بمعنى الشاهد ai والحافظ mu'min din abin da ake nufi sarki ne shaida aikin bayi wal hafizu ko makiyayi والنبي صلى صلى الله الله عليه عليه وسلم وسلم أمين أمين ومهيمن ومؤمن kaji wan nabi shi ko wannan annabi na sallallahu alaihi wasallam shine mu'min din kuma shine mu'minin kuma shine aminin وقد سماه الله تعالى أمينا don Allah ya ambace shi da amin din alkur'ani mai girma faƙala مضى ثم أمين وكان صلى الله عليه وسلم يعرف بالأمين kuma annaba an fi saninsa da aminu din وشهر به قبل النبوة وبعدها
ya shahara da shi kafin bayyanan annabtan annabi wa ba da hada bayan bayyanan annabtar manzon Allah to haka za ka faɗa mhm.
وسماه العباس في شعره مهيمنا في قوله Mhm.
ثم توى بيتك المهيمن من خندف الياء تحتها النطق to da haka Abbas ya ambace shi Mhm.
قيل المراد يا أيها المهيمن ai ana nufin ya yi wal muhaimini ne wani ƙaunin قاله wanda ya القتيبي gaya mana wannan babban malami ne malam kutaibi نعم.
malamai sun faɗa malami ne babba Allah ya bada daraja yau wafati ne hijira yana 276 Allah ya karɓi ransa kutaibi to babban malami ne والإمام أبو القاسم القشيري to kaji an fara da manya manya inda ana taron manzon Allah ka ji jiga jigai manyan malamai ka taba daga jin sunan kutaibi din ai ka san zai yi nauyi yawa ko baka ji wanda ya ce kutaibi kutaibi ka san ba karamin mutum bane a gurin ko kuma a ce kushairi waye ne ba waye ba kutaibin ne ko kushairin ai ko sunansa ba za ka ji ban ba nan fayyan kai shigo ba Mm, abdul karim sunansa ku- kushairin eh dan hawazin mutumin birnin nisaburi kaji yayi wafati hijira na annabi yana 465 Allah ya karɓi ransa shi kushairi manyan malamai ne Allah ya ba mu albarkacin su ya suke cewa وقال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين أي يصدق ai gaskatawa ne وقال صلى الله عليه وسلم
shugaba yana cewa ana amanatun li ashabi annabi yace ni fa amana ne ga sahabbaina
bi ma'ana al mu'mini ai da ma'ana mumini na wa amintarwa min asma'ihi ta'ala al quddus a sunan Allah akwai al-Quddus ma'anahu fa ومعناه المنزه عن النقائص المطهر عن سمات الحدث ai ma'anahu ma'ana da al-munazzahu sarkin da yake tsarkakeke anin na ƙaya ga tawaya tun filazan almudahhar mai tsarkaka ne an fi matul hadasi ga alama na hadasi na abin da yake farare وسمي بيت المقدس لأنه يتطهر فيه من الذنوب wasu miya Allah ya ambaci baitul muqaddas da haka ba dan komai ba Mm, ba dan komai ba li'annahu tadahara fihi min az domin an je an dawo a gurin ana samun tsarkaka gabarin zunubi Mm.
ومنه الوادي المقدس ya za ake ce da yi ru- ruhul muqaddas نعم وروح القدس da kuma ruhul qudus numfayin tsarki kaman kace wa aita wa atayna isa ibn maryam al bayyinat wa ayyadna bi ruhil qudus ai qawainahu ne bi jibril نعم mun karfafe shi da mala'ika jibril kaji ma'ana ووقع في كتب الأنبياء في أسمائه صلى الله عليه وسلم المقدس kaji Allah da daban annabawa sunan annabi ya bayyana cewa akwai al muqaddas sunan annabi ne أي المطهر من الذنوب ai shi ne wanda ya tsarkaka gabaran zanabi كما قال تعالى
kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa a suratul fatih aya ta uku ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر Mm.
أو الذي يتطهر به من الذنوب Ko wanda Allah ya tsarkake gabaran aibu Mm.
ويتنزه باتباعه عنها kuma ka tsarkake mabiyansa ma a dalilinsa Mm.
كما قال تعالى Mm.
يخرجهم من الظلمات إلى النور da kaji Mm.
أو يكون مقدسا بمعنى مطهرا من الأخلاق الذميمة والأوصاف الدنيئة ai malamai suka ce da mu auya kuna muqaddasan din nan bi ma'ana mudan haran ne mina kalaqi zanima daga dabi'u abun zargi wal awsafi danina da subobi wanda suke koma baya ومن أسمائه تعالى العزيز azuna Allah akwai al aziz
ومعناه الممتنع الغالب shine kararren sarki ne rinjaye ga bayi أو الذي لا نذير له
ko zargin da bai da kini shine ma'ana أو المعز ko لغيره zargin da ke buwaye da waninsa وقال تعالى ولله العزة ولرسوله
da kaji inda sunan ya zo أي الامتناء وجلالة ai القدر kariya ne da girman daraja وقد وصف الله تعالى نفسه بالبشارة والنذارة Kuma Allah ya sufata kansa bil bishara da bishara wani zara da gargadi فقال يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان dan Allah yana faɗa azza wa jalla yace yubashiruhum rabbuhum ubangiji yana mana bishara da rahama da rahama minu a gare wadar ruwanin da samun yarda to Allah ya bamu yardansa وقال تعالى أن الله يبشرك بآية مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسورا ونبيا من الصالحين to kaji Allah ya faɗa haƙin annabi ya haya وسماه الله تعالى مبشرا ونذيرا وبشيرا kuma Allah ya ambace da cewa wato ya ambace a cikin alkurani bi kalimatin minu ai wa sammahu Allah ta'ala mubashiran an ambaye da mubashiran mai albihir wa nadhiran da ne gargadi mubashiran li ali da'atihi mai gargadi ne ga wanda suka masa da'a wa nadhiran mai gargadi ne li ali ma sai ga wanda suka saba masa ومن أسمائه تعالى فيما ذكره بعض المفسرين ya zo daga sunayen Allah madaukakin sarki cikin abin da aka ambato daga cikin wato zakarahu ba da mu- shahin malaman tafsiri ne suka ambata mana طه mm, suka ويسير ambata mana ɗahe da yasin وقد ذكر بعضهم أيضا أنهما من أسماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرف وكرم
ta ba abin da za mu ce sai dai a ce salata annabi goma aiwa annabi salati goma Mm. a karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji mun gode maka mun gode maka bismillah da qul huwa kafa uku yabo ga ubangiji Allah mun yabe ka Allah mun gode maka hadu da fatiha da salatu fatiha وسلم إلى خلق سيدنا بلالا ما ذلك من حي صلى الله عليه وسلم الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ويكون له وهو أحد أنت لا لا سيدنا محمد قراءات الوجود إلى كل موجود صلاة تجد في قلبنا الإيمان وتحملنا القرآن وتبعنا جناح وتزول إلى قدر الناس نورا نحن نورا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع